من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم المقامة الخامسة عشرة مقامة تقوم شاجر أتكون للتافي مقامات الحريري wanda ke da makama hamsin za mu shiga ta sha biyar kaga sura nawa kenan sura talatin da biyar insha Allah alfardiyya wannan ita ce wadda aka dangana ga rabon gado akhbar al-harith ibn hammam qal harith dan mai himma ya ba da labari yace arikatu na rasa bacci za ta lailatin cikin wani dare halikatil jilbab wanda yake mai tsananin bakin jiki mana jikinta baki kirin yake ahamiyatir rabab wani dare wanda yake ana zubo da ruwan sama cikin shi wala araka sabbin fiye da rashin baccin masoyi kori da anil bab wanda aka kore shi daga kofa ta abin da yake so mutum ne yana son ganin gwamna ya je su goma ne takwa aka ce su shiga biyu sai an kace an sallame su in ya dawo gida ya kwanta yana da bacci to fiye da rashin baccin masoyi da aka kora gaba da kofa wa muniya wanda Allah ya jarraba bi saddil ahbab da kau da kan masoya gare shi falam tazalil afkar tunane bai gushe ba ya hijina hami suna motsan man da damuwa wayu jilna fil wasawisi wa hami suna yawatar da mugun zato a cikin wasuwaci gare ni. Hatta ta mannaitu, har sai da na yi guri, lematodi ma'alaitu, saboda raɗaɗin abin da nake gogayya da shi. An urzaka samiran min alfudala, Allah ya haɗa ni da abokin fira daga cikin manyan mutane. Liyuƙassira tula lailati allaila, wanda zai tsare man, wanda zai rage man tsawon dare na mai tsananin duhu. faman qaddat munyati guri na bai kare ba wala agmadtu muqlati ban runta ido na ba hatta qara albaba qari' lahu sawtun khashi' sai da wani mai kwankwasa kofa ya kwankwasa yana da murya wanda yake ƙasa ƙasa ya kashe murya fa qultu fi nafsi a cikin raina sai na ce la'alla garsat tamanni qad asmar ila icce da aka dasa na guri na shine yayi diya walailul hazzi qad aqmar ila daren rabona ne ya samu farin wata yana magana ne kan isti'ara tabaiya da makaniya yana fitar da wasu ilmoma ne a cikin balaga kaga attamanni ya dauke shi matsayin ice to shi wannan guren an dasa har ya girma har ya iya shi kuma rabon shi matsayin cikin duhu yake to gashi ya samu farin wata fara hadatu ilaihi ajlan sai da tashi ina mai gaggawa zuwa ga mai kwankwasa wa qultu bani tariq al'an na ce wane ne ke kwankwasa kofa cikin dare fa qal wai daga na ce wane ne ka kwankwasa kofa cikin dare sai ya zubo kalmomi masu ban mamaki yace garibun ajannahu layl wa gashiyahu as-sayl ويبغي الإيواء على غير وإذا أسحر قدم السير wannan baƙo ne kai a jannahul lail dare ya mai bisa hanya dare ya mai bisa hanya waka shehu sail sannan ya sha kashin ruwan sama wayab iwa wajen kwana kawai yake so la gair ba sai an hada da abincin dare ba wai za ashara da an yi asuba an yi jijjihi kaddama sayir zai ban ma gidanka kawai gado ya kaso inda zai kwanta tun da asuba ta yace dan mai ruwaya yace shine harisu falamma dalla shu'a'uhu ala shamsihi lokacin da hasken shi ya shiryar da ni cewa rana ce mai haske ce kwarai wannan ma'unwanuhu adres din da ke rubuce ga ambulan din shi ya sanar da ni bi sirri sirrihi abu da ke cikin takardar nace kai lalle wannan babban malami ne alimtu sai na gano anna musamaratuhu gulmun fira da irin wannan riba ce wa musaharatuhu nu'mun rashin bacci da irin wannan jin daɗi ne fafatahtul baba bibtisam wa qultu dkhuluha bi salam sai na bude kofa ina murmushi nace ku shigo cikin gidana bi salamin da aminci kaga qur'ani kenan udkhuluha bi salamin amini fa dakhala shakhsun sai naga wani mutum ya shigo kada hana dahru sa'adata zamani da wahalar yau da kullun sun tankwasa sa'adata hu tsawon shi ma'ana ya fara dan tankwala ya tsuha har ya fara doro wa ballala al-qatru burjata ruwan sama ya dike bargon shi fa hayya sai ya gaishe ni bilisanin azbin da harshe wanda yake mai kaifi kamar takobi wa bayanin azbin yana dauke da bayani mai dadi thumma shakara sannan yayi man godiya ala talbiyati sautihi na cewa na karba kira nai da ya kwankwasa na bude ban korai ba wa tazara ya bani uzuri min at-turuq fi ghairi waqtihi saboda ya fado man ba sadda ya kamata a ga bako ba bako ya zo jan karhi dai na dare kaga kila mugun bako ne fadanaituhu bil misbahil muttaqid sai na kusanto shi da fitila ta da akkunne ita ce cocila wa ta'ammaltuhu na lura da shi ta'ammulal muntaqid irin luran mai tsananin bincike mai ganin kwakwam fa alfaituhu shaykhana abazai sai na ga ashe wannan tsohon malamin mu ne shehin mu ne shehu malam abu zaidi bila raibin ba kokonto wala rajmi kaibin ba zato na za a yi a ce kila shi da kila ba shi bane fa halaltu sai na saukar da bakona mahalla masaukin man azfarani bi kusur talab a matsayin wanda ya kai ni ga abin da na dade ina nema mutumin da ya gama makaranta ga takardu jirge ba aiki to da duk aka bashi ofa ka san zai ji daɗi ko to duk wanda ya bashi ofa ɗin nan ai ya bashi mafi girman abin da yake so a rayuwar shi to sai na ɗauke shi kamar wanda ya kawo man ofa wani ƙalani min waqzil kurab sai na ɗauki wannan bako matsayin wanda ya tsamo ne daga wahala ila rauhi tarab zuwa farin ciki sun ma kaza ya shukul ai sai ya haɗu yana kukan wahala kai wallahi na sha wuya wallahi na yi doguwar tahiya wa akhastu ni ko sai na tsargai nan matsa mai fi kaifa wa ai kaifa tsariku wa aina tazhabu gada na kama tambaye shi fa qala sai ce abli'ni riqi kai rahiman bakinka shine hade man miyanka bare man tambayoyi faqad at'abani tariqi hanya ta taban wahala sai kuma kana matsa na sai na baka labari daga ina nake wa zanantuhu sai na zace shi mustaqbilan lisaghab yana jin damuwa ta yunwa ne ya faɗo cikin dare yana son yunwa shi yasa bai son magana mutakasilan yana ragganci ne hada sabab saboda ya yi dogo ta hiya ga yunwa fa hadartu sai na kawo mai ma yuhdaru lidayfil mufaji abinda ake kawo ma bakon da yake ya faɗo cikin dare fil laili daji a dare mai duhu fanka baza sai ya takura ya tsara gida in kibadal muhtashim irin tsare gidan mai shan kunya wa arada ya kauda kai ga yin abinci na ya iradal bashim irin kauda kan wanda yake ya koshi bai jan yunwa bai son abinci fa su'utu zannan bimtina'ihi sai na yi mugun zato na cewa ya ki cin abinci na dan ya ga tuwon dawa mai kuka ne ba nama wa hafazani huqulu tibaihi canzawa ɗabi'an malam wanda da ko kanzo yana ci yau ga tuwon da mai kuka ya ce bai so hatta ki tsora kaɗan uguli su da hufin kalam in kakkaya mai bakan magana cewa kai yanzu don walakanci ka san ko nawa na auno dawa ga ɗari uku uku na auno ta naira kaza an ka rike ta ice kaza na sau na'am wa al sa'uhu in halbe shi bi humatil malam da ƙari din nan na zargi ba ta bayyana sai ya gano milla mahati naziri daga kallon ido na ma khamar hadiri ya gane abin da a cikin zuciyata an ce labarin zuciya in mutum na cikin farin ciki ga huska za a gane in yana cikin bakin ciki yana son ya kai mamari ga huska za a gane to ka ganin wurin dole za ka yi kokari ka kashe wutar fakal sai ce ya za'i faftika ya mai raunin amincewa bi ahalil mika ga masoyan shi adda amma akhtartahu balak ita batun abin da zuciyarka ke gaya ma cewa ina kyama abincin gidanka ne wastami ilayya ka saurare ni za ka sha karatu za ka sha labari la abalaka wannan la abalaka wasu na ɗauka zagi ne ma'anar shi la abalaka kakka damu la abalaka saurari bayani na la abalaka kakka damu ba wai kan yadda yake zaka fassara shi la abalaka baka da uba ba la abalaka sheke kenan to in balarabe ya ce a aqbil ilayya la abalaka zo waje na kakka damu shine ma'anar shi fa qultu sai na ce hat ya akhattur rahat ya kai mai zuwa da bakin abubuwa hat to ga yaman maganarka fa qal sai dattijon nan yace i'lam ka sani anni bittul bariha jiya da safe na kwana halifa iflas ma'abucin bakin talauci ba yanzu dare ne ba to jiya da safe da gari ya waye na tashi da bakin talauci wani jiya waswas na kwana da waswasi na ina zan je in samu kwabo falan ma qazal laylu nahbahu sadda dare ya ƙara buƙatar shi wagawwar subhu shubahu asuba ta kafar da taurarinta gari ya waye kenan ga daudu sai ne sammako waqtal ishraq sadda rana ke hitowa karfe bakwai na safe ko kafin bakwai ila ba'dil aswaq naje a cikin kasuwanni ba ni da ko sisi kuma ina cin yunwa to me kai ka wurin ya kai Abu Zaidi yace muta saddiyan na kai kai na ne li saidin yasna ina bi dan farauta da zan farauce wani mai kararin kwana na kajaran ya zo in mai dubara in an sha abin da cikin aljihu ne da haka in yadda kake na iyaka in ilimi haka so in ma abin da baka taba ji ba in kai ta kalari ne in ma wasan da baka taba jin irin ta ba in ma wani abu haka so sai na dai samu yadda zan yi in kai ga abin hannunka to shine mutasaddiyar na je kasuwa tun da asuba ina bida li saidin yasna ga farautar da Allah zai kawo aw hurrin yasma ko in samu ɗa na kwarai wanda zai man alheri fala hastu biha tamran ina shiga kasuwa sai na isko wani irin dabino kada hasuna tasfifuhu wa ahsana ilayhi masifuhu tasfifuhu jera shi da aka yi kad ahsana kad hasuna tasfifuhu jera shi da aka yi saman tebur ya ba ni shawa masifuhu lokacin bazarar shi wa ahsana ilayhi ya kyauta ma wannan dabino yadda ya sha ruwan damina kuma bazara tai ta mai adalci duk iyan dabinon sun nina fa jama'a ala tahqiq akan gaskiya shine akan tabbatarwa fa jama'a dabinon nan ya haɗo abubuwan da zan gaya muku ya haɗo safa ar-rahiq wa qunu al-aqiq ya taro safa'a tsarkin ar-rahiq ta tattagiya wa qanu al-aqiq da irin ja na tsakiya wa qubalatahu a gaban dabino saboda jan magana liba'un an aje wani cikui da ake yi da nonon raƙumma to shi wannan cikoi kad baraza ya bayyana kal ibris sai ka ce jazinariya ka san idan cikoi ya soyi yadda hu za ka ganshi jajir da shi yana kanshi sai ka ce ya bayyana kamar kal ibris al asfar kamar zinari wanda yake mai fatsi fatsi wata wanjala ya bayyana fil launi al muzaffar a cikin launi irin na za'afarani fa huwa shi wannan cikoi yutni ala tsahi yana yabo ga wadda ta dafa shi ita mata da ta soya shi to yana a gaishe ki kin iya dafa kin yi ne zashawa bilisani talahihi amma da harshe da kyawun da Allah ya bashi wa yusawibu cikun yana daidaita ra'ayin mushtarihi ra'ayin mai saye walau naqad habbata alqalbi fihi ko da sai ya dauko ɗiyan zuciya sune kuɗi ya baya a bashi to lalle wannan cikun yana jan magana kamar ka je gidan abincin al'amir ka sa akwai wata kazar da ‘yan an mata wata da kuwa ko aka yi mata wata suya aka zuba wasu a tumatir ya ka ce mata fefeci to ‘yan an ka irin wannan ko ba kai niyyar saye ba to shi naman na kaza yusuf weber ra'ayi mushtari yana daidaita hankalin mai saye malam irin waggal ya fakar ka mata ko nawa an ka ce daure ka saye to shi ma cikun yana sa son mai saye ko da sai an biya kuɗi ne. A shahawatu tsananin son dabino da cikui ba a saratini sai ta ribance ni fi a ha da igiyoyinta. Al'aimatu tsananin so in kai ga dabino da cikui wa aslamani ya miƙa ni ila sultani ha zuwa sarki mai gida ma'ana kwaɗayi ya kai min ko ina ban iya ɗagawa kuma ban iya sayi fa bakitu sai na wanzu a hayara min babbe mafi ɗemuwa daga damu ka san damo cikin daji rudewa ya kai in ya fara mai shi bai iya gane inda rami ne yake to yau ni na koma mai ɗemuwa fiye da ɗemuwar damo wa azhala min sabbin na rude na rikice fiye da rudewan masoyi wanda ka son yarinya yayi kwalliya ya sha turare ko da ya ka ce wallahi ba ta sake ya yau to irin yadda zai damu hadartu amina lakin jaa aksu fa fatatni wa bi hadha bala'u ba kun wanda ya baiti ya nemi wata yarinya mai suna amina nan gidan habibu take yana nan wurin fa sai ya baiti da ta kuce wani dan baje da Allah ya ba sa'a ya zo ya banke shi an ka ce a aje maganar malam gana a ce ba a yi to shine da abu ya bata mai da sai ce khatabtu amina lakin jaa aksun fa fatatni wa fi hadha sawa'u da ya ga man nace a'a baitin ka bai ba khatabtu amina lakin jaa aksun fa fatatni wa fi hadha bala'u to amma dai yanzu ya ce Allah ya bashi wata to da haka na zamo azhala mafi rikicewa min sabbin daga masoyi irin Abdullahi Shuraihu sadda ya rasa amina la wujida banda wadata yusiluni ila nailil murad wadda za ta kai ni ga samun abin da nake so abin da nake so in ci da bino da tukui to babu kuɗin da za a bani wala zatil isdirad da daɗin haɗiɗiyar dabino ina jin ga dabino na maliya soman ga nan yadda zan ji in na haɗe shi cikin makoshina wala kadama kuma Allah ya hana man kafa yutsawi'uni ala dihab da za ta yi man biyayya in bawure su kafa guna ba su yi man biyayya in bawure nama mutane tsaye kamar hauri ban da kuɗin sai kuma ban iya barin wurin su kuma Allah ya samu su rashin imani da rashin tausayi su dan ebo ko kwara biyu su ban su ce bawan Allah ta hiyarka su ba su iya ban ni ban iya sai inna lillahi ma'a hurqatil iltihab ina dauke da zafin huruwar wutar son da bino da cikui kuma an ki bani lakin sai dai hadani alƙarmu tsananin son da biyu nan ya kora ni wasa wuratahu da zabarbaka tai wasa gabu da bakayyan wadda na kwana da ita wa farotahu da motsuwarta na ce to ai in ma ba su iya ban in sun iya roba su iya laka ba bari in zina duk wanda na gani sai na mai dubara na yau da rai in samo kuɗin da zan sai da bino da cikui in ce in ci to shikenan kawai sai yunwar da nake ciki sai ta kora ni ala an an taji a kullum arzin zan je yanzu in yi kiwo a kowace ƙasa bari in baka so in shiga wajen masallacin juma'a in je can dan hili in je inda jama'a ka haɗuwa in yi hudubobi in yi kasidu in wani ban sadaka sai in dawo in sai da biyu da haka abun ba na wasa bane wa aqtani'a min alwirdi bi tarbin in in wanzu ko ko in wadatu bai bar da ɗan abu kaɗan min alwirdi na gangara ma'ana ko ba a samo da yawa ba a dai samo kuɗin da za a sai da biyu falam azal ban gushe ba sahabata zalika nahar tsawon wannan yini tun da gari ya waye uduli dalwi ina jefa gugata ilal anhar zuwa koramu in na je kan wani ba nasara in zo zawiya nan ba nasara in yi binne ruwa can ba nasara in yi sabon gari kai wahiya duk inda na shiga gugata la tarji'u bi billah ba ta dawowa da damshi damshi wala tajlibu naqa'ulla ba ta jawo abin da zai kwadda wannan kishirwa tawa kaga tun sahe ka yawo hammare ce ila an sagati shamsu ila an sagati shamsu lil ghurub har rana ta karkato za ta kwadi wa da'ufatin nafsu min al-lughub raina ta yi rauni saboda bala'in wahala na yi yawon da ba taba iri ne ba faruhtu sai na dawo kasuwan nan bi kabidin harra da anta mai zafi wan sanaitu na dawo inda masu sai da dabino na dawo na juyo wurin uqaddimu rijlan ina gabatar da kafa mai zuwa wajen masu dabino wa akhir ukhra ina jinkirta wata su ba su ban dabino ni ban samu kokobo ba wa bainama ana as'a wa aq'ud wa ahubbu wa arkut wa bainama ina nan as'a ina tafiya wa aq'udu kuma in na gazan ba teburin dabino nisa sai in yi zaune na ina tahiya ina zama wa ahubbu sai in taso da sauri wa arkudu kuma sai in yi kwance na iz qabalani shaykhun sai na haɗu da wani tsoho irina ya ta'awwahu yana ajiyar zuciya a hata staklal irin ajiyar zuciyar mace mai wabi wadda ɗayanta ke mutuwa suna ƙanana wa'ainahu tahamulan idanun tsohon nan nasu ba da hawaye fama shagalani ma ana fi da nake ciki na damuwa fama shagalani bai ɗauke hankali na ba menene damuwarka abu zaidi ya ce min da'ir dibi bala'i na ciwon kura ni a ciwon kura yunwa duk kura da ka gani cikin yunwa take kura na iya kwana uku ba ta samu abinci ba kuma kura na da wata kususiya in ji imamu dumairi a cikin littafin shi na hayatul haiwanil kubra yace kura daga nan tana jin kanshin tunkiya da akuya mil bakwai daga nan in tana tsaye wajen wance yan akwai garken awaki to daga nan zawiya Allah zai sa za ta saurara ta ji ina ne ƙanshin awaki da tumaki suke. To in ta ji ƙanshin lalle akwai abinci tun mil bakwai za ta bi hanyar wanke ta ta cika gudu sai ka ɗauka ba ta da hankali a ce wai tana da hasa da za ta iya kamo mata akwai dabbobin kun ba ta da sai ta ce magarken da haka za ta jiba nan wajajen ungwagwaza in akwai awaki da tumaki in ta haka za ta ji ƙanshi in babu sai ta yi wajen janyo nan babu in ta buga nan wajen mareri babu to in ta yana ta ji akwai ƙanshi nan za ta yanka sai ta ta daji da haka kura kullum cikin yunwa take to wanda zai ta kilomita bakwai da abinci to kuma sai ta ce masu kuma in ta ce masu sai ta ɗiba sannan abun abu guda take tsoro duniya kare ita kura ba ta son kare shi kuma kare tsawon dare yana gadin tumaki da haka duk inda kura za ta yi ɓanna sai bayan asuba ta fi saboda shi kare farkon dare zuwa asuba zai ta yawo ya ta sintiri da alfijir zai bullo sai kare ya kwanta to sadda ake assalatu duk inda kare yake duniya ya kwanta shi yasa kare bai da albarka kare bai arziki da asuba ya kwanta sadda Allah ya rabon arziki to a lokacin ita kuma kura duk inda tumaki suke tana jin kanshin su sai ta fito da haka duk garken da zaka ji an fada ba bayan asuba ne lokacin masu gaji sun kwanta karnai sun kwanta sai kuna ta zo sai ta iga abin ta kaso to abin da suke ce ma da'uz ibi wai bakayyanwa to ma ana fi abin da nake cikin shi min da'iz ibi na bakayyanwa kai fa ma shigali ni bai dauke hankali na ba wal hawa da rauni almuzib wanda ke yanar kar da karfi na min ta'at an ta'ati mudakhalatihi sai nace bari in zo in buge cikin wannan tsoho kaga tsoho tugub-tugub irin wannan yana rusa kuka kila wata damuwa a gare bari in je in ji damuwa ta kila a samu wani abu gare a sai da bino a sai cikui duk da yunwa ban shagaltu ga barin zuwa in bugi ciki ne ba wasama'i har ina kwaɗayi fi mukhatalatihi cikin yaudara ta sai na mai fuwan nayi duk da na gaji fa qultu lahu sai na zo ne kamar ban jin yunwa sai na ce ma tsoho ya haza ya kai babanmu tsoho إن لبكائك سرا ووراء تحركك لشرا إن لبكائك سرا lalle irin ka mai tsuha mai hurhura a ga kana rusa kuka akwai wani sirri cikin wannan kukan naka wawara a taharrukika bayan ƙwanƙono bakin cikin nan naka la sharrin akwai wani sharrin da ya saukan ma kake rusa kuka fatli'ni ala burha'i ka tsinka yadda ni ga bakin cikin da kake ciki da damuwa wattakhidni ka dauke ni min nusaha'ika daga masu baka shawara kai man mai ba da shawara ni aka ce mai ba da shawara eh yes eh ko yo to ka dauke ni da Allah cikin masu baka shawara eh advisor yace fa innaka kai tsohon nan in ka dauke ni advisor dinka satajidu minni tibban asiyan aw aunan wasiyan zaka same ni likita mai taimako gare ka ko kuma in zamo mataimaki mai ba da gudunmuwa gare ka. Fakal sai tsoho ya ce wayo wallahi na rantse da Allah ma ta'awuhi ajiyar zuciya da kuka da bakin cikin da nake yi bai zamo ba min aishin fat dan wata rayuwa da na rasa wala min daharin iftat ko wani zamani da ya zalunce ni ban da matsalar abinci ban da matsalar abun sha ban da matsalar kuɗin kashi nan da kake gani ya biloniya ne ni ina da kuɗi na ni ba rashin kuɗi ya sani kuka ba. Ballin kira ilmi wa durusi wa ufuli aqmarihi wa shumusi abin da yasa nake kuka da hawaye ina bakin ciki ne linqirazil ilmi yanzu a ce ilimi ya kare wajurusihi ilimi ya shafi yanzu garin na a ce babu malami da zai iya fitar da mas'ala ta raban gado wanga bala'i ya zamu da shi a ce duk gari gudan gari babba irin wannan mas'ala ta raban gado duk inda na tai babu ansar ta shi ne kai makuka wa ufuli akbarihi na gane watanni wa shumusihi da ranakun ilimi sun fadi na'am fa qultu ni ko sai na ce lau ayyu hadisatin najmat menene ya faru na bidan malamai haka ce malamai sun mutu wa qadiyatin wata matsala ce ista'jamat tikijin magani hatta hajal lakal asab hatta motsan ma da bakin ciki ala faqad man salaf na rasa marigayen mu manyan shehunnai da malamai Allah ya ji kansu ni ya tono ma da bakin ciki fa abraza ruqatan sai ya fito man da wata takarda min kummihi daga aljihun rigatai wa aka sama bi abihi wa ummihi yace ya rance da uwata ya rance da ubatai laqad anzalaha bi a'lamil madaris ya saukar da wannan takarda bi a'lamil madaris ga manyan malaman makarantu duk wata makaranta da ake jin sunanta a garin nan to ya je makaranta ya samu principal din ya bashi takarda ai mai bayanin ta famamtazu anil a'lamid dawaris ba su bambanta da manyan duwatsun da yake sun rududduke ba. Wastan takalaha a habaral mahabir ya nemi bayanin takardar shiga malaman da ke amfani da tawada su ne malaman zaure. Da ya ga malamai na zamani ba su sai dawo ga makarantun zaure su ma a habaral mahabir. Alhabru babban malami, a habar malamai, almahabir jam'u mihbaratin tawada. To na je wajen malaman tawada malaman allo. su ma da na shiga zarurruka fa harisu malaman wanda babu iri ne a garin nan kaga an tara ma kasa ko aftina ka ba mu ansa fi qadiyatan a wani hukunci wanda yake kullu qadin duk wani alkali hada an haya kauce gaba da wannan qadiya ya ce bai sani ba kullu faqih duk wani malamin fiqihu hara ya dimo tefi a cikin ta to ga tambayar rajulun wani bawan Allah ne mutum mata ya rasu an akhin muslimin sai ya bar dan uwan shi shakiki shine an akhin muslimin ya bar kane ne musulmi hurrin kuma da ba bawa ba fiki mai tsoron Allah ba fasiki ba min ummihi wa abihi kakkace li abi a a shakiki uwarsu guda uban su guda ma'ana mutum ne ya rasu ya bar kane ne to me zai hana kane gadon wa babu saboda ukuwa din nan dole ya gaje shi kana cewa to kila wanga an musulmi wanga an kafir yace a'a musulmi musulmi ne kana cewa to kila shi wanda za a gadan da ne wanda zai gadon bawa yace a'a musulmi ne kuma hurrin da in ka ce to kila fasiki ne ta a'a ta ki mai tsoron Allah to kila li ummi ne ta a'a min ummihi wa abihi wasu guda uban su guda ma'anar shi wai mutum ya rasu ya bakkane ne kamar malam Abdullahi Gana ya sunan kanaka ƙananka. To yanzu ba ɗa ba ji ka rubu'i za a bata ko? To fahawat farzaha sai ta ɗauki rabanta rubu'i. A wa haza a huha ƙanan matashi. Ƙanan matashi. Wa haza a huha ƙanan ta sai ya zo ya ɗauki mata bakka a wanda ya rage. Ita matashi ai dole a bata rubu'i. Tunda matashi ce ko to ta ɗauki rubu'i har ga Allah ga annabi. Shaƙiƙin nan da za a ba kashi uku sai ka ce a'a malam shakiki ya haƙuri ita wannan matar ai kanan tana nan sai ta kira ɗan kananta sai kwashe kashi uku kaga mace ta ɗauki rubu'i ɗaya bisa hudu kananta ya ɗauki kashi uku shi kuma wanga shakikin da ya ka gani ai ɗakin su guda da mai rasuwa an hana ma halifa to ina lahiya to ya an kai kanan matar shi ya hana ma shakiki gado in ka ci a to zalunci sai ci a'a ba zalunci bane bil irsi gado ne ya halatta ya ci gado kanan mata shi ne shi ne gada kashi uku duna akhihi aka kyala halifa dan uwa ne shi kike an ka hana mai fashfina bil jawabi ka ba mu jawabi ne gamsawa amma sa anna ga wannan tambaya ina ne kanan mata zai yi gado ya kore shi kike fa hawa nasu wannan abu ne da an yi shi la hulfa ba sabani yujadu fihi da za a samu cikin shi falamma qara'atu shi'raha da na karanta wannan waƙar da ke rubuce a takarda wala mahtu sirraha na gano abin da ke ciki shi ko abu zai da hadari ne kamar kwamfuta ya ci yana karanta har ya gane ansa qultu lahu sai na ce ala al-khabir biha saqatta wa ala ibn bajdatiha hatatata ai saqatata yau ka abun nan an an gamu da an dace ala al-khabir saqatta ka sauka ga macikin sani bi ha ga takarda ta ta yadda kai tambayar da baitotan ka haka za a baka ansa da baitotan kuma kan wannan bahare hatsatata ka sauke kayanka inda ibn bajdati ha ga dan masaninta illa anni muttarimul ahsha sai dai akwai matsala ni ciki na yana zabarbaka wa mutsarrun na matsu ila al'asha ga abincin dare fa akrim maswai ka kyautata saukata ka kai ni gidanka sun mastami fatawaya sannan in baka fatawa yunwa yunwa tun da asuba baka yunwa ne ka ji in kana son fatawar takardarka ka kai ni gida malam ka bani abinci faqal sai ce laqad alsabta kai adalci fil ishtirak a wannan sharadi cewa yadda ni kuma tun sahi naka bi dan mai iya fassara ban wagga takarda sai yanzu na samu to kai kuma ai ma sharadinka a baka abinci ka koshi wata jafaita kuma ka nisanta anil istitadi ga barin zalunci fasir ma'i ila marba'i ka zo mu ce gidana litazfara bima tabtaji karabanta da abin da kake so watan kaliba zaka dawo gidanka kama yan baki yadda ya kamata mu je gidana in baka abinci abin da haka so duniya ka faɗi in baka kala abu zai da yace fasahabtuhu sai na raki wannan tsoho ila zarahu zuwa gidanai kama hakamallah yadda Allah ya hukunci tunda ka ji ya ce kama hakamallah ba za a yi rabo arziki ba sai sun yi ɓace ɓace an yi uwarka ubanka ma'ana da ya san za su yi ɓace ɓace ko zuwa gidan bai sai ce sai na je gida ne kama hakamallah haka dai Allah ya rubuta fa adkhalani baitan sai ya shigar da ni wani irin gida a haraja min tabut mafi kunci daga akwati akwatin ƙarhe to ya shi gida ne yalwa wa'auhana min baitil ankabut gidan walakantacce ne fiye da walakanto gidan gizo-gizo qur'ani ya ce wa inna auhana buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun to gida ne shi ma walakantaccen gida ne illa annahu sai dai wannan tsoho jabara ya dora dhiqa rabihi kuncin wannan gidan nashi bi tausi ati zarqihi mai yalwar zuciya ne ma'ana ga karamin gida amma ga babban zuciya fa hakkamani fil qira' sai ya ce in faɗi abin da nake so a kawo man na garar baki wa matsayi bi ma yushtara in faɗi irin abin da nake so a sayo mani sai ya ce fakultu sai na ce in ji abu zaidi na ce ma tsohon nan mai neman fassara uridu ina neman ka sayo man azaha rakibin mafi kyawun ko mafi burgewan mai hawa ala ashaha markubin akan mafi soyuwa abin da ake haiwa ma'ana ka tsawo mani da dino da tukuri su nake bukata su nake so ka so mani da haka shi yanzu babban abin da yake bukata yana son a kawo mashi arrakibu tukuri shi aka Allah saman da dino almarku da bino shi a ƙasa idan an gama zuba da bino to sama kamar ma safai sai aza cikin sama to ina son azaha rakibin mafi kyawun abin da ake ɗorawa ala ashaha ga mafi soyuwar markubin wanda ake hayewa ma'ana ina son cikui da ake aza zaman da bino wa amfa'a ina son mafi amfanin sahibin aboki shine dabino ma'a azarri mashubin tare da mafi cutuwar wanda ake abota da shi shine cikui wanda yake da yayi sati biyu sai ya hunguna sai ya lalace qal sai ya ce mani la'allaka ta'ni binta nukhaila kila kana nufin a kawo ma dan dabino dan iccen dabino to menene dan iccen dabino diyan dabino ma'a libai sukhaila kana nema a haɗo ma da cikui na ‘yan akuya, fa kultu sai na ce mashi, iyahuma anait su biyu nake so a kawo mani, wani ajilihi ma ta'annait saboda su ne na sha baƙan wahala. Fana hada, tsoho ya tashi na shi na shaɗe shi, sun marabada, sai na ga ya dawo ya zauna, mustashitan yana mai cika da hushi wa qal sai ce mani nasiha zai mai i'lam ka sani aslahaka Allah Allah ya gyara halinka annas shirka ita gaskiya Allah nabahatun daukaka ce ga mutum duk mai faɗin gaskiya to madaukaki ne wal kadhiba ƙarya ahatun cuta ce mai muni ga mutane da kuma Allah fala yahmilannaka al-ju' yunwa da kake ji kar ta dauke ka allazi huwa shi'arul anbiya wanda yunwa da ke damun ka ita ce alama annabawan Allah annabawan Allah babba alama su zama da yunwa wahiliyatul awliya zama da yunwa shine kulliya ga waliyan Allah to kada yunwa da alama ga annabawa kulliyan waliyai to kada yunwa nan ta dauke ka ala an talhaqa ya zama karisku bimamman da wanda yake na ƙarya wata ta hallaka haka ɗabi'antu bil khuluqi da baga ɗabi'a in ya kama wannan ɗari biyu ta ke ce mari ba ko kuma ka ba shi naira dubu ka ce rana in ce wai baka dubu amma in ya ƙara kwana guda da ɗari biyu zai baka to shi ake ce mari ba akwai riban nasa'i akwai riban ajali riban nasa'i ban baka naira dubu sai in kana ban ɗari biyu ribar ajali abin kuɗi rana ito in an wuta rana ito a ƙara min kaza to shine riba to na rantse da wanda ya hana mu cin riba ya haramta mana ita wa halla ina rantsuwa da Allah da ya halatta akalan riba cewa mutane su rika cin cikoi yana ƙara lahiya to na rantse da Allah da ya halatta ya ɗauko su da nauyi ma'ana kowane ya so kilo goma dabino kilo goma tukui kilo goma kilo ishirin an zubo mai ga kwali ya azo ga kai ne wa wajhuhu huskar tsoho min at-ta'ab ya kala ta canza saboda ya sha wuya kaso nisa gare ta ya je kasa ya dawo kasa kuma an jibgo mai kwali ga kai fa wada'ahu ma ladayya sai ya aje man dabino da tukui wada al-mumtanni alayya irin ajewan mai kori gare ni ma'ana ko ku goma ne wanga tukui da wanga da bino sai kun bashi bai tsayuwa gare ku ya aje yana mangori waddu har yana roƙon Allah yana gurin min algaizi saboda na bata mai rai law akhtare yace Allah ya sa ma in sarki Allah sa wajen cin da bino da wanga tukui Allah sa in sarki hatta idza halqamtu lawaini kaji da jin kalmar ba kyau hatta idza halqamtul nau'aini har sai da na halaka nau'o'an nan guda biyu na sabatta da dino na sabatta cikoi abincin mutum goma ne duna cin shi gaishe ka wagadar toma na faida na maida kwanon nan asar gurbi ba da ainin bayan da akwai kaya ciki ne duk da biyu nan na mutum goma na canye shi da cikoi na canye a to na yi cin da tun da Allah yi ne ban taɓa mugunci irin wannan rana ba a farattu hayratan sai ɗemuwa ta kama ni fi izlalil bayan to yanzu marice ya yi rana ta faɗi ina zan kwana yadda na yi muguncin dabino nan da cikui an ce an haɗa dabino da cikui suna sakin ciki shi dabino ɗaure ciki ya kai cikui sakin ciki ya kai to in ka haɗa su cikin ka lalacewa zai to ina tunanin ina zan kwana wa fikiratan ina ta tunane fi jawabil abiyat yadda na koshi kwarai ina hamma ina ni ina basirar da zan iya bada ansa bai tutan shi fama ala bisa da kabiya fa qultu lahu sai na ce tsoho dan kaga nayi mugunci kana da san ban iya baka ansa ma indi illa tahqiq ni ba komai waje na sai gaskiya wallahi na san ansar ta sai ya hamma tun da ya riga ya mugun cika ciki ya ce faktubil jawab a ga ansa tambayarka wa billahi tawfiq Allah zai taimake ni ya bani muwafaka ya kwace ni hannunka in baka ansa kuma ka ce tayi da haka bayan ya kushi ga ansa qul liman yulkizul masaila inni kashifun sirra alladhi tukfihi tamuihi وابن الابن الصريح أدنى إلى الجد وأولى بإرثه من أخيه فلذا حينما تأوجب للزوجة ثم التراث تستوفيه وهو ابن ابن وهو ابن ابنه الذي هو في الأصل أخوها من أمها باقيه وتخلل أخو الشقيق من الإرث وقلنا يكفيك أن تبكيه هاك من الفتية التي يحتذيها كل قاض يقضي وكل فقيه قل جاء أنسى كتير liman yulgizul masaila ga wanda ke ɓoye mas'ala ta ilimi ya ce wai mutum ya mutu ya ban mata da ɗan uwa shikiki da dukiya mai yawa to matan nan sai aka raba gado da aka ba raba gado aka ba ta haƙƙinta sai ƙananta ya kwashe saura ɗan uwa shikiki bai samu komi ba to ya abin yake sai ce kul ka ce liman yulgizul masail ga wanda ke ɓoye wannan mas'ala ta fikihu inni kashifun sirraha zan tona maka asirin wannan tambaya allazi tukfihi wanda kake ɓoyewa inna zal mayyita wannan mamaci allazi qaddama shar'u wanda shari'a manzon Allah ta gabatar da akha irsihi dan uwan mata tai ala ibni abihi akan kane ne da suke uwa guda uba guda shine ibnu abihi dan uba ne ma'ana kane ne ke rajulun mutum ne zawwaj ibnahu ya auren madalai an ridahu da yadda tai sai ya yadda ya auna zawwaj ibnahu ya auren madalai an ridahu da yadda tai bi hamatin lahu da sarakuwa tai misali mutum ne babban shehin malami kamar mahaifin malam abdullahi ga yanar zaune to kaga ai yana da amarya ko sai da saudatu to shikenan sai da saudatu zama yayi daɗi zai daɗi sai ta ce akaramakallahu akaramakallahu mama mu ku tashi ai maka addu'a Allah ya bata miji tunda bai gida ya rasu har yanzu ba sa miji ba sai kawai ya ce malam abdullahi da Allah ina son ka aure man mama amarya akwai kyau ba kyau ko akwai kyau mala abdullahi ya ce ba kyau to kaga ba kyau to sai an kace ka aure ta kuma sai ka yadda saboda kai da ne mai biyayya sai ka aure ta kaga rajulun mutum ne irin malam zawwaja ibnu ya aura ma danai an rida ku cikin yadda ta bi hamatin lahu da sarakuwa ta saboda sarako kullum tana aiko da sabulu da goro ai mata addu'a Allah ba ta miji sai ce to kin ga dai ni na riga na aure da yake yanzu bai yiwa in aure ki amma ga ɗana nan alaramma ne mahaddacin qur'ani mahaddacin shadibiya kuma ya iya makama kamar me to zai aure mama sai ya cika ya za a yi aure tsohuwa sai ce wala garwa fihi ba mamaki halan ne ya halatta kai mal abdullahi ana nan sun mata ibnu wannan dan nashi mal abdullahi alaramma sai ya rasu amma ba yanzu zai rasu ba shi sai ya ƙara shekara ɗari nan gaba to amma wa qad alikat minhu ita sanar kuwa malam har ta samu juna biyu minhu da wannan dan nashi faja'at ana nan sai aka ji sauta ce ba mu ta haihu faja'at sai ta zo bibnin da wani irin da ya surru da wihidi ya faranta cikin dangi yadda ita mamasu take farasal to dan kanan nata shi ma ya fito fari sai zashawa malam na burgewa sai da karatu a ce an gane ko kaga fahuwa wannan ɗa ibn ibnihi dan dan kanan kanan kanan matar shi ai jika ne ne kaga fahawa wannan ɗa da sarakuwa ta ta haihuwa ibn ibnihi jika ne ne dan dan wane ne dan shehu malam abdullahi ne bi gairi mai kowa bai kokonto an san malam abdullahi shine oban wannan ɗa kai tsaye wa ku irti kuma kanan mata shi ne kanan mata shi ne saboda uwa guda ta haihe shi ta haihe sai da sau kuma ta haihe dan mala abdullahi amma ha bai za'a ba bila ta mu yi ba rikici to wa bunul ibni to jika adna ila jaddi shi ya kamata ya gadi kakalai wa aula bi irtihi shi ya kamata ya gaje shi min akhihi daga dan uwa ne to ana nan sai shi malam so sadiku sai rasu kane ne dai ya bari misali a ce malam Hassan Siddiqu kai kuma koda ma ka rasu to sai zama kuma matar guda ita dai ta rage don haka malam ya rasu amma ga baba Hassan amma ga Saudi shikenan za ka ce ya za a yi wannan rabo to yadda za a yi rabon sai a kasa takwas in ta ɗauki da akwai ɗan uwa malam Hassan in ta ɗauki sumaninta sai ta ce to ai kai kanina ko da ma ake dan marigayi malam alaran mu malam abdullahi ne kai jikan mai rasuwa ne to dauke kashi bakwai ni kuma ka kame gudan shi kuma malam hasan baba sai sai ce kai ku ka manta alaran mu ya aure innata to da haka wannan kanan nata ai jikan mai rasuwan ne da haka zai kwashe rabo a kori dan uwa shi kike a ce zai samu shine ce wabnul ibni dika asarihu wanda an san lalle jika ne dan alaran mu ne adna ila jaddi ya yi kusa da uba wa aula biyarsi shi ya kamata ya gaji kaka min akhihi daga kane in ɗa bai nan to ga ɗan shi jika to da haka jika ya gada wanga mai rasuwa faliza mata faliza hina mata sadda malam ya rasu uji balin zaujaci sai aka wajabta ma matan nan sumuna turasi sumuni ɗaya bisa takwas na gado tastaufi aka ce ga sumuninki kaga an ba ta zumuni an sallame ta ko tunda akwai dan uwa shikiki wahawa ibnu ibnu hijikan nan nashi dan alaran malam abdullahi wahawa sai ya kwashi baki abin da ya rage amma allazi huwa fil asli abuwa kuma ga asali karanta ne tsakani da Allah kana amarya ne to amma kuma hakikatan jikan mai rasuwa ne to sai kwashi wa takhallal ahu dan uwa a shiki wanda aka gani shikiki wa takhalla min al sai bai samu komi na gado ba aka ce kai ya za a yi dan uwanka ya rasu uwa guda uba guda kana shiƙiƙi kuma a hana ba gado to wallahi matar ta ɗauki sumunin ta ce dan sakarin banza to ina kashi bakwai to ta ba karanta ya za a yi karanta ya gado sai a ce a a karanta jikan mai rasuwa ne dan haka ibnul ibni aula min al akhi shiqiqi da haka wata halal aku shiki yau dan uwan shiki ta kwale mai ta kwale mai gida zai koma minal isma a bashi komi wa kulna sai mu ce ma dan uwa shiki ya kafi ka an tabje ka je ka samu kai ta kukan ka rasa wa amma ba a baka gado saboda mata ta dauka kananta ya kwashi saura haka min nil futiya ya kai mala abdullahi al-ramma ga fatawa nan na baka cikakka allati yahtadiha kullu qadir wadda kullu qadin dukkan wani alqadi ya hata biha ita zai bi ya kazi wanda ke hukunci wa kullu faqihi duk wani malamin fiqh na duniya irin wannan ansa zai bayar ala kaga an yi sa'a Abu Zaid ya fita kunya ya ba da ansa bai ci abincin banza ba to yanzu me ya kamata a ƙara mai sutura a bashi takalmi a bashi kuɗi a mai alkhairai to tun da bai tsare girman shi na zaman shi malamin addini ba ya yi mugunci irin na ‘yan dako kaga abin da ya fi tara a yi mai alheri shi kenan falamma asbattul jawab sadda na bada jawabi wasta sabtu minhu sawab na nemi cewa shin jawabin yayi ko bai yi ba an sa haka take ko ba haka ba alali sai ce min magana banza ka ba su alali sai ce mani magana wai an sa haka take ko ba haka take ba ba sai ka tambaye ba inda ba haka take ba mari za ka ji mai kyau sannan ka biya kuɗin da bino da cikoi to amma magana wai ta yi ko ba ta yi ba ni ban ma in ce ma ta yi a halaka wallahi a halaka tashi ka tai gare ku tashi ka tai gidan ku gidan uwarka da ubanka wallahi ka tashi ga dare nan ya fara ban man gidana fashan mir zai ka zare shi ne ka tara ɗamara ka wuri guda wa badiri sayin kuma kai sauri ga yaran naka ana shida ana walkiya ruwan sama za a yi wallahi kashin ruwa za ka sha ta shi kai gida fa ni ko malam mai bada ansa takarda sai na ce inni bidari girba ai ni ba ko ne nan garin ban san kowa ba yau Allah ya kawo ni nan garin ban san kowa ba uwata da ubana ba nan garin suke ba wafi iwa'i a fadal kurba ana samun lada mai girma a cikin bada wajen kwana a bani tabarma da hilo in kwanta da sahi in wuce la siyama kuma kai malam mai wannan liyafa la siyama balle wa qad agdafa zulhu zalam kaga duhun dare ya sauko duhu ya yanzu ko dai kiyayya da rashin son baki tun da dare yayi kamar ne na riga na shigo gidan ne kwana wasa bahar ra'adu kuma kana jin shida tana tasbihi fil gamami a cikin giragizai kaji ana rugugugum alaman hadari ya gama hatsuwa ruwan za a yi faqal sai tsoho ya ce kai ni dai abin da mun ka sa sharadi da kai kana ban ansa takardata amma sharadi guda in baka da bino in baka tukui na je na so da bino na mutum goma tukui na mutum goma madadin ka ci rabi ni in ci rabi saboda kai dan jin zahi ne dan bakin ciki duk ka canya da bino ka canya tukui din ko raga man bakai ba to dan haka tunda na gane kai dan bakin ciki ne dan hasada ne ugurub fitan man gida a fa kalla Allah dai baka hankali ina ganin dai ka taba ciwon hauka tunda ka ci wannan da bino da tukui a fa kalla Allah baka lafiya ina haifa shi ta duk gidan uwar da zaka ta yi ni dai ban man gida na wala tasma fi an tabi ka bar kwaɗayin kwana gidan nan wallahi baka kwana wani gida fa qultu sai na ce wa yoni Allah hadari an fara yayi wale maza mista baka bari in kwana gidan ga yana an fara yayi ma kuluwi zara kuma gidan na gaba ba kowa cikin gidan kai daki guda ni daki guda kamar in kwana da sahi in wuce فقال Kal, sai tsoho ya ce, Li'anni, ni abin da ya saban bari ka kwanan man gida, an amtun nazara, na tara kallo na shi ne na kyautata duba na filtiƙamika ma hazara, na kalli yadda kake haɗiɗiyar dabino da cikin, yadda ka san giwa ta faɗa ma rukukin itace kana haɗiɗiya, malam dabino ba ka guda ba, ɗiya goma sai ka ɗiba ka watsa ga bakinka, ka tattanne wani lokaci har da ɗiyanka ka haɗewa. kai ka ganka baka da hankali na lura da yadda kake cice abinci hatta lam turki baka rage abincin ba walam tazar baka rage ma kowa abin da zai ci ba fara'aituka na gano ka na lura da kai la tanzuru fi maslahatika kai baka lura da maslahar lahiyar rayuwarka wala tura'i hifza sihatika baka damu da tsara lafiyar ka ba dan haka da ka zo cikin kai ya kucce kai ta man zawo cikin gida ni dai ka ban gida na wa man am'ana wanda ya kyautata duba fi ma am'anta a cikin yadda ka tara hankalinka ga cin dabinon nan wa tabattana ya cika ciki ma tabattanta irin yadda ka cika ciki lam yakat wannan bai tsira ya khulusu daga kubuta min kizzatin mudnifa daga sakin ciki wanda yake zai sa mai rashin lafiya ma'ana kwalar ta kama ka zuwa an jima kwalar kama ka za ta yi daga amai sai gudawa zawo za ka yi taimaka mutane to in zawon ya zo da amai ba nan gidan ba ita man gidan aw haidatin ko ko kumburin ciki mutulifa wanda in ba a yi sa'a ba ma ya zama sanadiyar kakkacewa hanjinka ka mutu fada'ani billah dan girman Allah ka hita batuna ka hita man gida ka fafan ka rabu da ni tun muna gudu ka rabu da ni lahiya lau wa kharuja anni ka fitan man gida ma dumta mu'afal don kana da sauran lahiya cikin jikinka sai ka cewa kana ya dauko sungumi ne ya jawo wani sungumi bayan gambu ya ce wallahi hita tun kana da sauran lahiya tun ban wace ma kai da sungumin gaba kaga ma'ana in bai hita ba zai fara tika mai wannan sungumin ga kai sai ya hukushe mai kai an kuma bi da aidin yace wa kharuja anni fitan man gida ma dumta mu'afal tun kana da sauran lahiya jini bai zubo ga jikinka ba fa wallazi yuhyi wa yumit na rantse da Allah da ke rayawa ya kashe malaka indi mabid wallahi ban bari ka kwana ban gida baka da wajen kwana a wannan gida magana ta kare ko a hita ko ya kashe falan ma samitu aliyatahu da naji wannan rantsuwa tashi wa balautu baliyatahu najjarabi wannan bala'i na shi na gane wannan mutum dan masiha ne irin wanda aka ce ma dan bala'i kharajtu min baiti sai na fito mai gida bin rakabi akan turmus hanci na wa tazawwudil gham ina dauke da bakin ciki mai yawa na cika ciki ko ta hiya ban yayi haka da nika ta hiya a hankali a hankali tajudu bi as-sama tajudu lis-sama sama na taiman kyauta sama na taiman kyauta ma'ana tana jike ne da ruwanta ana taimin ruwan sama wata habitu bi as-salma duhun dare yana tafa ganiya da ni ga kashin ruwa kuma ga duhun dare kun ban da tocila watan bahuni alkilab karnai suna taiman haushi wata ta kada bi al'abuwa ƙohohin mutane suna wurga ne in ni kwankwasa a kibuɗewa in je in kwankwasa a kibuɗewa hatta saƙani ilaika lutful qada har sai da tausayin hukuncin lutfa Allah ya koro ni gidanka ana nan kaddara da lutfa Allah ta koro ni gidanka fa shukran ina ma Allah godiya li yadihi albayda ga wannan ni'ima mai girma da Allah ya yi man na cewa na samu mai bari in kwana gida ne ni yanzu ba yunwa ne kaji ba ni wajen kwana nake gida to gashi ta san farkon mukama ya ce nab'atu mustaftihin thumma nab'atu mustanbihin thumma talataha sakkatu mustaftihin na ji kamar haushin kare da kwankwasa ta wani mai son a buɗe mai gida to shine ce to tunda har ka buɗe gidan na shigo ni ban jin yawa ni wajen kwana ɗaya da kaso da Allah guda man makwanci guda man makwanci in kwanta fa qultu lahu sai na ce mashi a habib imamakin soyayya ta bilika da haduwa da kai ya kai abu zaidi almuta wanda Allah shi ya kaddara yau za mu haɗu rai kankare kenan ila qalbi yau gashi ka ziyarci zuciyata almurta mai farin ciki da zuwanka thumma akhadha sai Abu Zaid ya haɗu yaftalu yana tattarzawa bai kayatihi da hikayoyin shi in ya gaba ban ga labari ya dauko mun ga labari in ya dauko ga hira ya dauko ga wayu shimitu yana hada man mudhikatihi labaran ban dariya bi mubkiyatihi da labarai masu sakuka ka sai mutum ya koshi ya shi ba da tarihi shi yasa Hausa aka cewa ba ba koruwa ka sha labari shi yasa kasashen duniya da suka ci gaba idan aka yi bako kamar shugaban Najeriya in ya je America ko Ingila sai a ce yau ne za a shirya mai liyafar cin abinci ai shiri ne sai a shirya mai duk abincin da ya kowane kyau a Amerika da Ingila irin manyan kajinsu da irin mahaukatan ragunansu da irin gashinsu da irin kori da yajinsu an gama da shugaban ƙasa ya ci liyafa da shi da ministoci sai an ci an koshi an sha ruwa lemu sai a ce to bismillah aljami sai ya ta faɗa a sanan ƙasa sai muna da ma'adini iri kaza muna da abu kaza ƙasar mu tana da dukiya iri kaza to dubara su an ba ba ruwa sai a sha labari to shi ma yanzu ya ciwo da bino da cikuri yanzu me ya rage labarai zai tabawa da masu ban dariya da masu sakuka ila an afasa an fusa ba har sai da hancin safiya yayi atishaya mana alfijir ya bullo wa hatafa da'il fala mai kira mutane zuwa ga tsira yayi kira shine ladan fata ahaba sai daga Abu Zaid na shirin alwala li ijabati da'i yana so ya je masallaci ya karba kiran mai kiran sallah ثم أطفى ana gama sallar asuba kawai sai naga ya karkata ila wada'i zuwa ban kwana da ni kaga yana cewa gharibun jannahu layl wa ghashihu sayl wa yabtaghi al-iwa wajen kwana yake so la ghaib ko abinci ba sai kawo ba wa idza ashara qaddama sayd asuba tayi qaddama sayd zai tafi to dan haka yanzu ashar an gama asuba to kaddama sayd sai ce to daga nan masallaci asuba na wuce kaga da can farko ya ce idan ashara kaddama sai to yanzu ana sallame asuba kawai sai na ga akafa ila wada ya ce to alƙawalin da nan ma da dare da an sallame asuba gida ne wucewa zai fa ukutuhu sai na tare shi alal imbi'a na hana shi miƙewa tsaye wa qultu nace adiyafatu salat annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana da su annabi to ya ce liyafa kwana uku ne bakunci kwana uku ne yanzu za ka yi min kwana guda ka tafiya ka ka ƙara kwana nan gobe ka ƙara kwana jibi ka wuce wana shida sai ya haɗa ni da Allah wa harraja ya matsa mani sun ma'ammal mahraja sai ta sama wajen fita wa an shida ya yi wasu baitota na cewa bai ƙara kwana ko guda in arraja sadda ya hau dabbashi yana cewa la tazurman tuhibbu fi kulli sharin ghayra yawmin wa la tazidhu alayhi فاتلاء الهلال في شهر يوم ثم لا تنظر العيون إليه كاي أبو زيد وي حارسو كاغا نازو كاجر مماني كامن وجن كابن وجن كوانا تو daga yau bari in baka wata hikima la tazur man tuhibbu ka bar ziyarar masoyinka fi kulli shaharin ko wani wata kana da wani dan uwa yayi wadata yayi arziki yayi gida mai kyau yau ka zo ya so ma nama ya dauko ma lemu mai sanyi da ruwa ya baka ka ta sai ya baka ɗari biyu ko ɗari biyar na sha na na hawan mashin to kakkace da ka duka baka da kuɗi ka ruga da gudu kai can gida gajiya za a iskai tun ana so nama sai zama ruwa ɗaya za a rika baka tun ana baka ruwa sai zama ko kuɗin mashin ba a baka kai in an hango ka sai a ci kurin gida kuke ba nan masu gida sun yi tafiya to me kana matsala yawa yau da kullun kana matsawa to wannan matsa sai a gaje da kai to kakka ziyarci masoyinka fi kulli shahri a kowane wata gaira yau mai in ba yini guda ba masoyinka ka rika zuwa ziyara sai sau guda a wata wala tazidu alai ko da ya ce gobe ka dawo kakka dawo jibi ka dawo rana ya ce kakka dawo talishi faji tilawar hilal tun ana maka hidima ana girmama ka har za a rika aiken ka ce da Allah ka san ina kace da ashana da Allah ce ka sau kaga harka ta lalace qala al haris ibn hammam harisu dan mai himma yace fa wadda'tuhu sai ne ban kwana da bakuna bi qalbin da zuciya damil qur wanda yake mai jinin miyaku wa wajidtu hannai gurin lau anna lailati ina ma daren nan guda baqi'atu sub'i ta zamo mai jinkirin asuba a ce dai asuba bata kullu ba sai bayan az-zuhr sannan al-fajr ya kullu alhamdulillah